أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة قوم دوات الرجب في كارة دبولة لليهود أربعين دقوة هجرية wanda ya dace 11 ga watan biyu a shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba a cikin darasinmu na babban littafin mai albarka shine aljami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 31 kafin muhara zan mu shiga bayani da muke akan magabatan yadda suka rayu a cikin harkar neman ilimi don saboda wannan ya zama zaburaswa da kwadaitarwa gare mu ne zu abinda zan magana fi na sakar kutubu ma ta hammaluhu fi zalik yadda suke rubuce littattafai da kwafi su a cikin wahalhalin da suka dauka a cikin wannan mu yanzu gashi littafi ne zaka dauka gashi sunan abi daud jika biyar ka bada aka maka wanda in aka ce sauye shi zaka yi ka shekara kana yi ga ayyukan ka da suke gaban ka ga ka zakin ka a ce sauye shi zaka yi babu a garin nan a ce mutum ɗaya yake da shi kuma ba ara maka ba zai ka je ka zamna ka rubuta ka sauyi to wannan haka suka rayu mu kuma gashi Allah ya mu cikin lokacin da abin da bai kai ya kawo ba na kuɗi zaka hudda ka sai wannan littafin shi yasa malamai suke cewa duk wanda yake rayuwa a cikin wannan zamanin namu Allah madaukin sarki ya kafa mashi hujja sama da magabatan mu so nawa ni'imomi ne Allah ya kewaye ka da su ga su darussukan nan mutuna mu ga lokacin da suke majalisin sima'ul hadis a lokacinsa sai a zamanin a cikin akwai makarantar da mutum dubu talatin suke haduwa maganar da malam zai hada bai yiwuwa ta gama kowa sai an samu almumuli masu imla'i wajen ɗari wanda in malam ya hada wannan ya hada wannan ya hada magana ta gama jama'a to mu kuma yanzu inda a ce Allah ya ba mu himmak yin wannan kin a haɗe in dubu ɗari za su haɗu lasibika bi ta wadatar da su ba a buƙatar wani wanda zai tashi ya wahalar da kanshi akan har shi ma malam in ba sai ya ɗaga murya ba kawo lasibika zai ɗauka yi bayani kowa yana ji ga ni'imomin da Allah ya bamu amma kuma mun kau da kai mun yi banza da su muna amfani da su wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye masu kuma neman ilimin su ma sun shagarta da neman abinci to haka nan in ka ɗauka wajen rubutun gashi abin fotokofi yau aka sauko bahasi in safa dubu ne kake bukata a cikin minti guda za a zubo maka shi za a huddo shi a takarda ka riƙa ka yi amfani da shi su kuma can gurin duk littafin da kaga aka ji labarin wane ya wallafa littafi kan kaza ka samu takardun ka je ka zamana ka rubuce ka tashi ka komo ka rubuto shi ka komo duka wannan Allah ya sauƙaƙe mu ya kawo mu su cikin sauƙi shine yake cewa asha aksaru ahli ilmi fi salifid dahar wa anifil ishatul kafaf magabatan mu da dama a zamanin da ya wuce sun yi rayuwa cikin neman ilimin su rayuwa ta kamun kai ramuwa ta sama sama falam yakum himamuhum jam'ul mal wala talabud dunya ba himmasu bace neman dukiya ko kuma tattara duniya wa rizqu min al qana'ati ma awrasahum ginan nafs Allah ya basu wadatuwa abin da ya basu wadata ta zuci fa kana ahaduhum ganiyan min ghairi mal dayan su zaka gani ga sunan dukkan su a wadace suke amma ba dukiya ba ko biye gare su ba azizan min ghairi hamiya gashi da daukaka da girma ba tare da girman kai ba wala ashira ba tare da dangi ba وكانت تلك المعيشة خير معين لهم على الانجماع في طلب العلم وعدم الالتفات إلى غيره wannan ɗabi'ar da Allah ba su sai Allah sa ta zamana mai zaburar da su akan zabura da neman ilimi da hada ilimi mai albarka wanda ilimi la yaqbalu sharka bai amsa aboki duk wanda yace zai nemi ilimi to ya neme shi hakikanin shi baka hada shi da neman duniya sai dai in na sallaka kake so ka bari ka shiga neman duniya ka ka gama amma ka karance shi yadda ya kamata kana so ka zama wani abu cikin shi to ba ka gama shi ba da wani bai bukatar kishiya ya ce walan ma kana haluhum kazalika yanda halinsu ya kasance haka ga su kuma sun kasance kamar yadda ibnu taymiya yake cewa muna cikin wata rayuwar da wanda masu mulki da masu kuɗi da sun san abin da muke ciki ya ce wallahi da sun yaƙe mu da takubba jin daɗi ai su da suke ta neman dukiya don su samu jin daɗi ne suke ta neman mulki don su samu jin daɗi ne to wallahi malamai abin da suke ciki na jin daɗi da farin ciki da hasken zuciya babu gamin shi da abin da masu kuɗi suke ciki dukiya ka same ta jin daɗi na zahiri masu ganin ido a waje suke ganin ka cikin jin daɗi da kwanciyar hankali haka suke gani wani ya samu kuɗi ya huta shi kuma azabar da yake ciki talimka ta talaka malami kuma zai je kwanta bakin shi tsakanin shi abin da zai ya ɗauko ƙur'ani shi ya karanta ya ɗauko littattafan shi ya karanta duk wanda karatun ya ratsa shi ya san abin da ake nihi in ya ɗauko karatun da zai ya san iya farin cikin da yake lulluɓa shi cikin zuciyar shi wallahi babu kamun shi da neman kuɗi ba kamun shi da in ya zo kwanta ma barcin sai ya sha magani zai iya yin shi yana ta tunanin wancan kuɗi na wajen wane dukiyata mun yi randevu da wane duka wannan abubuwan kaɗai sun tai kuma matsalar babu lada a banza ne kawai ciki ne yake ma shi kuma malam in ya zo ya kwanta tunanin da zai ta matsala kaza an ce kaza can kaza wannan ma lada Allah yake ba shi dukkan abin da zai tasarrufat in shi in ya shiga cikin wata damuwa ma cewa matsala kaza ban samu ba warware ta ina ta bincike ban samu ba wannan damuwar kanta Allah lada zai baka sabanin wacce ba yanzu bai ce da malamai malamai sabanin magabata su kansu malaman sun bari sun kama duniya ana ta gasa motoci da gidaje da malamai irin na jahilai neman duniya kawai yadda su su ma mutane wa'azi amma su suka karkata zuwa ga neman duniya ake ta gasa hada duniya da su ولما كان حالهم لم يكن لهم ما يستدعون باقتناء ما يحتاجون من كتب واسفار tunda halin sa haka ne ilimin kawai suka dukufa to kuma sai zamana abinda zasu sayi littafin ma ba su da shi walam yakul ladaihim ma yumkinu bihi istijar man yansa kuma babu wanda zasu dauko haya ya sauye musu littafin na akwai almunasikun wanda suke masu sana'ar da ake ce ma naskhul kutub a can magabata aikin su kawai su sauye maka littafin da kake bukata cikin dan lokaci kadan kamar yadda ka san ka kai dumki ka kawo fatahul bari ka ce a sauye mini shi ga takarduna nawa zan baka kaza ka bani to kawara kaza ka komo kana son waya sauye baka abinka to haka nan kuma bai da basu da kuɗin da zasu ba wa'annan masu wannan sana'ar su musu sai dai su ari littafin su zo su sauye shi da kar hannunsu yace duk wannan yasa zaka gani a cikin rubuce-rubucen shi na khasa da su na karan kansu zaka ga manya-manyan littattafai sauyi su suka yi yace kama al-Imam Muzzi littafin Tuhfatul Asharab da Tahzibul Kamal da hannun shi ya sauye shi Zahabi haka ya aikata da littafin Tarikhul Islam da Siyar Alamun Nubala kowa ya san wannan manya-manyan littattafan da hannu ya sauye su dan saboda bai da kuɗin da zai ba wani ya sauye mishi kuma ga karantarwa ga ayyuka kaɗan daga cikin tarihin magabata akan irin wannan abubuwan irin wannan rayuwa da suka gani na farko al'imamu sahami cikin tarihi yurja nake cewa na ji ababakar al'isma'ili yake cewa wa aba ahmad isma'ili wanda muke yake yawan yan itiradat ga al'imamu bukhari al-mustakhar yana da mustakhar ja ala sahihain da aba ahmad yana cewa isma'il ibn zaid sahibu hadisi jawwal kana yaktubu fi layla 70 warqa bi khatin daqiq a dare guda kullun ya azama kanshi sai ya sauye takarda 70 safaha 70 zai sauyi kullun wannan ya zama wajibi gare shi da karamin rubutu na biyu ibn rajab ya ambata cikin zailu ala tabaqatul hanabila tarjama abdul wahhab al anmadi al hafiz ibn sam'ani yake cewa jama al fawaid wa kharraja takharij shi ya hada fa'idodi kuma ya huddo littattafai yace la ilma baki juz'an illa wa qad hasala nuskhatu zakka samu babu wani littafin da zakka samu sai kaga ya nasakhe shi da hannun shi manya-manyan littattafai kamar su ɗabaƙat na ibn sa'ad tarihin khadib ma'ana tarihin bagadad na khadib al-bagadadi mujallar 23 wa kana mutafarrigan littahadis kuma gashi ga lokacin shi dukka ya bada shi a bada ilimin hadisi amma kuma dukka wannan rubutun ya koma gida su ne sauye su da hannu illa an ya ƙara a wuyan saka shay'an duk lokacin da ka zo mashi ka tarro shi ko yana bada hadisi ko kuma yana rubuce wani abu innahu kataba bi khatihi al-kasir da rubutun shi ya rubuta manya manyan littattafai na gaba a cikin su tarjama ta Ahmad ibn Abdul Da'im al-Maqdisi wanda ya rasu shekara ta 668 kana yaktuba khatan hasanan yana rubutu kyakkyawa kuma yana mai gaugawar rubutu da ana kwatanta shi wajen kyan rubutu da saukin gaugawar rubutu to a wuni sai kasance ya rubuta manya manya sauyi mujallad guda ko kuma sama da haka ya rubuta littafin khiraqi a cikin dare guda ya rubuta tarihi sham na ibn asakir har sau biyu almuguni na ibn al-qudama ya sauye shi sau da yawa wa zakar annahu kataba biyadihi alfai mujallad ya ambata cewa da hannun shi mujallad dubu biyu ya sauye kuma ya lazumci rubuce rubuce sauye littattafai wannan shekara hamsin babu hashi na gaba cikin tazkiratul hufaz ya zo cikin tazkiratul hufaz na al-imam zahabi tarjamat abi abdullahi al-humaidi al-andalusi yake cewa Yahya ibn al-Bina Humaydi yana daga cikin ijtihadin shi cikin dare mai zahi zaka gani ya kwana yana sauye rubutu fakana yajlisu fi ijanati ma in yatabarradu bihi a sai kasance zahin da ya kai sai an shiga cikin wani ya shiga cikin wani wannan guri mai ruwa wanda zai dan ji sanhi amma kuma bai hana shi bayin rubutun shi ya zo dai cikin tazkiratul huffaz cikin tarjama abul fadl muhammad ibn dahir al-maqdisi wanda ya rasu shekara ta 507 silafi yake cewa naji ibn dahir yana cewa na rubuta sahihain bukhari da muslim da sunan abi daud da hasso bakwai da lada ma'ana abin da zai ci bayya da sai ya sauye ma wasu sahih bukhari su bashi abin da zai dora a gidan shi duka kuma wannan rayuwa ba ya da wata damuwa ya zamana yana ta Allah ya jarabe da talauci in wani ne yanzu cikin mu Allah ya jarabe shi da wannan zai tsaya jaje ma zai hana shi karatun amma su sun ɗauke shi ma abin alfahari tun da Allah ya kuntata mini sai na sauye wannan littafin shi kan shi karatu ne sauyewa kan shi ya maida shi sana'a shi ce ya sauye wani ya biya shi shi kan shi karatu ne wannan alfahari yake ma da wannan har yake gaya ma mutane da sunan ibn majah yake cewa so goma ina sauke sunan ina sauye sunan ibn maza a garin rayu wannan duka cikin gaugawar rubutu haka yazo cikin tazkiratul hufaz na al-imam az-zahabi cikin tarjumal mu'tamin saji yake cewa ya zamna a garin hira shekara goma ko sama da haka ya karanta diyawa ya rubuta jami'in tirmizi so shidda ya sauye shi wa kana fihi salfan wa kana'a gashi kuma da wadatar zuci da kuma kame kan shi da ishtigalu bima ya anihi da shagarta da abin da yake abin da ya dame shi kawai ke shagalta da shi haka ya zo cikin zailu tabaqatul hanabila tarjam cikin ta ibn rajab abul farj al-jawzi man da yake da tasanifat ibn al-jawzi dai sanannen malami wanda ya rashe shekara ta 597 annahu kana la yudhi'u zamanihi shay'an bai tozartar da lokacin shi ya tahi a haka na a cikin wuni zai gan shi yana rubuta yana rubuce rubuce wuni yana rubuce rubucen shi ya rubuce kowace shekara aka lissafa ya rubuce kamar mujallar hamsin a zuwa sattin duka wannan kokarin su wajen rubuce-rubuce ga sunan da dama wannan da ya kawo magabata da dama wanda suna da yawa zan mu takaita akan wa'annan wanda duka wannan abubuwan suke nuna mana cewa kamun kai da neman ilimin kawai suka ba gaba dan wani zai ta tunanin yadda suka dukufa a wannan rubuce-rubucen to ina neman abinci ina kaza to neman abincin ne ba su sama kansu ƙarya ba ba su sa ba cewa sai sun ci mai daɗi sai ya zama ɗan abin da ya samu da shi suke wadatuwa ba su sa akan ce ba sai sun tara motoci ya sun yi gidaje ya sun yi kaza in wannan suke bukata wani ya zo cikin wasu magabata ya ce mishi in kuɗi kake nema dukiya kake nema wani ka je kai kasuwa wannan sana'a tamu ba ta ai kuɗi ba ce neman ilimi muka ba lahira muke nema kai kuma in kudi kake so ka yi je ka shiga kasuwa ga tana nan zan mu takaita zan mu shiga cikin littafin mu mai albarka shine wannan littafin da muke karanta al-mushawwaq ila ila al-qira'a wa talab al-ilm mun kare shi daga nan mun dakata shi sai dai wani abun kuma daban zan mu shiga babul wudu babi na cikin kitabul wudu babi na 22 da al bukhari ya kawo shine babul wudu'u marra marra baban da ke bayanin arwalla so ɗaya ɗaya yin arwalla so ɗaya ɗaya wannan baban da al bukhari ya kawo ya yi shi babul wudu'u marra marra a bayan shi yayi babul wudu'u marrataini marrataini baban arwalla so biyu sannan kuma babul wudu'u salasan salasan arwalla so uku uku al'imamu abu dawud rahimahullah zan mutar da shi ma inda ya kulla irin wannan baban sai dai shi akasin al'imam al-bukhari ya yi shi ya fara da babu wudu salasin salasin baban arwallah su uku uku sannan sai ya zo bi wudu marratain marratain sannan zo bi wudu marra marra so ɗaya ɗaya yadda bukhari ya kulla babu haka shi ma haka zan mutar da ya kulla babu sai dai aka san abin da bukhari ya aikata kuma ba tare ba da kowa ya gana kowa kowa yana ganin su yana aikin gaban shi lokacin rubutun ma ya sha bambam al-imam al-bukhari Allah mishi rahama yake cewa حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة النبي أي أروى الله سوء ديا كينان كو إنا وانكي سوء ديا wannan hadisin hadisi ne wanda Bukhari ya huddo shi kadai Muslim bai huddo shi ba ashabu sunan al-arba'a dukkan su sun huddo shi amma da Bukhari kawai kenan cikin kutubu sita Muslim ne kawai bai huddo wannan hadisin shi karan kanshi ba kuma cikin shi akwai raddi ga wanda suke cewa fardu magsulul wudu'i salasa abinda za a wanke gurin wanki kamar su hannu kamar su huska wajibi ne a wanke su sau uku to wannan hadisin raddi ne gare su inji al-Imam Ibn al-Mulaqqi rahimahullah sai babu na gaba babu na 23 ma'ana abinda yake cikin shi dai zahiri ne tarjamar da babun babu wata matsala da hadisin babi na 23 yake cewa al-Imam al-Bukhari babu wudu'u marratayn marratayn baban da ke bayanin arwalla so biyu حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين cewa annabi alaihi salatu wassalam ya yi arwalla sau biyu kamar aka sun wancan kenan wannan kuma biyu wannan hadisin yana daga cikin afradikin bukhari wanda shi kaɗai huddo shi muslim bai huddo shi ba al-imamu abu dawud da tirmizi sun huddo shi amma ta hanya hadisin abi huraira tirmizi yake cewa hasanun garib amma ta hanyar su da suka huddo ba ta hanyar bukhari ba وأتى بعض من شرح الحديث بما آثرته وتأخر بأن حديث واحد فلا يحسن استدلال البخاري في هذا الباب wannan hadisin da shi da wancan cewa annan nabi tawadda amarra marra da annan nabi tawadda amarra ta ne marra ta ne hadisi ɗaya ne bukhari ya raba shi kuma sai ya yi kulla babi a na farko kuma a wannan kawai cewa annan nabi tawadda amarra ta marra wa tawadda amarra ta ne marra ta ne duka hadisi ɗaya ne amma kul cira sai musu babi to sai wasu suka yi ma bukhari itiradi cewa bai kamata ba hadisi ɗaya a raba shi a yi a mushi babi biyu suka ce sai dai in za a ce inna ba'd wudu'i kana marratayn ba'dahu salasa kana hasanan haza labzu yace wa haza al-itirad taqin zala tamnu ta'addudu al-qissa an ce wannan itiradin abin gefawa ne dan tana yiwa yana din kissa ta mai tara raba wa kaifa wa tariqu ila abdullah ibn zaid mukhtalif balle ma ce hanya hadisin zuwa abdullah ibn zaid ta sha bambam idan kuka duba hanya farko daban hanya ta biyu daban kenan hadisin bukhari yana da hanya biyu gare shi shi yasa ya raba shi biyu yana da yancin ya raba shi biyu ya yi shi babi biyu ba hadisi ɗaya bane a zaman hadisi biyu yake tunda hanya ta sha bamban sai babi na 24 babul wudu'i salasan salasan baban arwalla so uku uku hadisi na 159 al-imam al-bukhari Allah mishi rahama yake cewa haddathana abdul aziz ibn abdullah al-uwaisi قال حدثنا إبراهيم بن سعد أن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن همران مولى عثمان cewa Humran Maula Usman akhbarahu ya bashi labari annahu ra'a Usman ibn Affan ya ga Usman ibn Affan da abi ina ya ce a kawo mishi makayi fa afraga ala kafaihi salasan sai ya zubo afraga ma'ana sabba ya zuba a busa tahin shi haso uku fa gasalahuma ya wanke su kenan salasa miraran haso uku shine mahallu shahid sun ma'ar kala yaminuhu fil ina sannan sanya damar shi a cikin makayin famad mada sai ya kurkure bakin shi wasan shaka ya shaka ruwa sun maga salawaji hahu salasan sannan ya wanke huskar shi so uku wai dai ilal mirfaqain da hannun shi zuwa mirafiqin shi salasa mirar shi ma so uku sun ma masa habi ra'asi sannan ya shahi kan shi sun maga salar rijlaihi salasa miraran ilal ka'abain ya wanke kahuwan shi zuwa idan kafa har so uku shi ma ya aikata sun makala sannan Usman da ya aikata haka sai ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawadda anha wudu'i haza duk wanda ya arwalla irin wannan arwallar tawa sun masalla raka'ataini sannan yayi sallah raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu babu zancan rai bai aikata babu hadisun nafs a cikin sallar yace gufira lahu ma taqaddama min zambihi Allah ya gafurta mishi abin da ya gabata na zinuban shi ma'ana daga cikin saga'ir duna kaba'ir dan saboda ka'ida ta tabbatar cewa in tajtanibu kaba'ir ma hauna anu wannan hadisin tartibin shi tsakanin bayyana gusul yadayn wal madmada li ajli al fa'il muqtadiya li ta'kib jerantawa tsakanin wanke hannuwa da kurkurar baki dan saboda ya kawo fa'un yace wala sahu inda ashabina amma abin da yafi inganci a wajen malaman shafi'iyya cewa wannan sharadi ne hakanan tartibi ma'ana yadda arwallan nan aka jeranta ta haka mutum ya kamata ya yi ta na gaba lam yuzkur ar cikin wannan ruwaya bai ambaci istinshaq ba bai ambaci istinshaq ba a cikin wannan ruwaya amma yace zai zo nan gaba shi yasa za a mai babi akan shi tasiyo ha na gaba gasulul wajhi wanke huska na gaba kai summa huna litartibu bayna masnunin wa mafrud wannan summa da ya kawo summa kaza summa kaza saboda ya nuna cewa dan jerantawa ne na sabar dama mun ga cewa summa ita tana tufidu tartib sabanin wawun wa huma almanwala da gusulul wajh duka jerantawa ake tsakanin su na gaba malamai sun yi sabani a wajen shigar da murafakai cikin wankewa da aka ce ilal murafakai na har zuwa murafiki to shi murafikin nan gurin shi ana sa shi ciki ko kuma daga an zo gare shi sai a tsaya ba sai an shigar da shi ciki ba malamai sun yi sabani akan wannan wanda duka akan yace a yi mal'arba'a sun tahi cewa a sayar da hatta da shi mirafikin ilaƙin da aka yi amfani ilal mirfaqain ilaƙin nan tufidul gaya aw la tufidul gaya shi yasa in an ce tufidul gaya kawai daga nan za a tsaya ba sai an sa shi gwiwa hannun ba idan kuma ba tufidul gaya kamar da zan mu gani a cikin sunan abi dawud tunda shine littafin ahkam ahadisul ahkam jumhurin malamai sun tafi akan haka cewa har sai an shigar da malamai guda hudu in an ce malamai hudu su ne alimamu abu hanifa alimamu mazhabobi dai hudu sanannu kamar yadda yake cikin littafin al-ifsah jumhurin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne amma da zufar da abubakar bin dawud sun tafi akan cewa ba wajibi bane a sanya shi ciki a shahabu ya yi ruwaya cewa malik ma an ce ya faɗi haka amma qadi abdul ya ce wannan ba haka bane qadi abdul shi ma babban malamin malikiya ne kamar da muka muku ba kowane ra'ayi bane ake nasaba ma mazhaba kuma a sallama biyayya gare shi gashi qadi abdul wahab cikin uyunul majalis da bada'i sana'i yace wannan magana nasaba ma malik ita ba haka bane ma'ana malik yana tare da yan mazhabin farko shine abinda malamai suka ce kawai mutum ya sa murfikin gaba ɗaya ya huta daga cikin shakku dan saboda an yi sabani kuma abin ba cutar da kai zai yi ba na gaba tasirisu gasul yadain wanki hannu so uku ijma'i ne ya yi tsaye akan wannan na gaba zahirin hadisin cewa kai ga baki ɗayan shi za a gama shi da shafa don saboda shafa kai ta tattaro ga baki ɗaya ba wai a ce ko mafi akallin shi ba gashi uku ko gashi hudu ko rubu'in shi ko kaza kamar da malamai suka yi ta sabani dai jumhurin malamai da ra'ayi wanda yake daidai shine cewa kawai a shahi shi ga baki ɗaya shine a rola annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar kuma haka nan ake so ukuntawa wajen wanke kafa wasu sun gani cewa kan an wanke tawon ko uku ba sai an wanke ba sai an wanke har so uku ba kafa kenan na gaba malamai suna cewa annabi da yake cewa na wudu'i irin wannan arwala ta bai ce ba misil wudu'i dan saboda misiliya babu wanda zai iya ta inda annabi ya ce misiliya ne dole sai ya zama da wajen ikhlasi da wajen yin daidai kin sai ya zo daidai da na annabi to wannan kuma babu wanda ya isa ya yi ta da itikanin abin to sai nahau nahau ba tana daukan ba cewa abin daidai da shi kamar an yi kofiyan shi iri ɗaya ne shi yasa annabi ya amfani da kalmar nahau wudu'i na gaba hadisun nafsu shine khawadir da yake cewa zance na zuci bai zancen zuci ba a cikin sallah shine dumumuwa na duniya da zasu zo mishi cikin sallah ko kuma na lahira amma hadisin lamarin duniya kadai ake nihi hakika ya zo cikin sahih wani hadisin da ba cikin sahih bukhari ba cewa zancen da ba na duniya ba shi wannan ana ma mutum gafara akan shi banda shi kamar yadda hakimu tirmizi ambata cikin kitabus sala al muradu bi gulfuran gafara da ake nihi nan kamar da muka faɗa shine kananan zunubai ba manya ba kananan zunubai don manya dole sai neman tuba da gafara zahirin hadisin yana nunin cewa gafaran mutum ba zai same ta ba sai ya hada da arwalla kuma da kyautata arwalla kuma da yin sallah sai ya hada kenan sai yayi arwalla ta kyautata kuma sai yayi sallah da da so annabi ya ce wanda ya arwalla irin ta sannan yayi sallah raka abi za a mishi gafar kenan dole sai ya hada wannan abubuwan guda biyu da arwalla kyautata su sannan kuma da sallah sai ce amma kuma ya zo cikin hadisi sahihi cikin sahih bukhari kin daga hadisin abi hurairah tawadda al abdul muslim kharijat qadaya idan bawa ya yi arwalla musulmi to zunuban shi duka sun huta fafihi annal khata ya tukhruj nan gurin ya tabbatar da cewa kurakuran suna huta yana kare arwalla ya huta na kiyan min zunub tsarkake daga zunubai amma can wancan hadisin ba a ambaci sallah ba yace to sai a doki hadisin abi huraira akan wannan yace kuma hadisin muslim shi yake nuna nisantar da hakan in sai yace wa kanat salatuhu wa mashihu ila al-masjid nafila aka yi cikin sahihi muslim da sallashi da zuwa masallacin ya zama mishi nafila ne kenan tunda an yi mishi gafara zunuban kenan ya nuna cewa arwalla kadai arwalla kadai annabi alaihi salatu wasallam yake nihin ta kankare zunubin sallah kuma ita ma zaman kanta take yace tana yiwa kuma ya kasance a dauki hadisan akan cewa sabanin mutane ne wani mutum zai kasance daga gama arwalla za a yi mishi gafara don saboda yadda ya kyautata ta wani kuma ba a mishi sai ya gama sai ya kare har sallah don saboda ruwayoyin sun zo babu makawa sai da wannan kin za a gama su sai babu na gaba babu na 25 a cikin kitabul wudu al-Imam al-Bukhari yake cewa babu istinsaru fil wudu baban da ke bayanin haitarwa a cikin arwalla akwai hadisi guda na nawa a cikin babu lodu salatu salam asar ne wannan wa an ibrahim kala kala salih ibn kaisan Mm, yake cewa kala ibn shihab ibn shihab yake cewa walakin urwa yuhaddisu an humran sai dai urwa yana bada hadisi ne daga humran falamma tawadda usman kala yayin da usman yayi arwalla sai ya ce ala uhaddisukum hadisan shin bazan ba ku wani hadisi ba wanda laula ayatun dan ba wata aya ba ma hadastumuhu ban ba ku labarin shi ba wannan yace sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam naji annabi alaihi salatu wasallam ya kuli yana cewa la yatawadda rajulun yuhsinu wudu'ahu mutum ba zai arwalla ba ya kyautata arwallar shi wa yusalli salata yayi sallah illa gufira lahu sai an gahurta mishi ma bainahu tsakanin shi wa bainas salati da tsakanin sallah hatta yusalli har sai ya sallace ta qala urwa urwa yake cewa ayar da yake cewa kai na gudun kada dan saboda gudun ta ne yake ba su labarin shine innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati shi ne cikin suratul baqara wannan aya ita ce ke nihin dan ba ita ba da ba zan ba ku wannan hadisin ba kuma abin da yasa yake nihin musu cewa ba zai ba su wannan hadisin ba dan saboda idan ya ba su shi yana tsoron su kasalance kawai su su dogara ko kuma al-iktihamu fil ma'asi su nutsu cikin ayyukan sabo kuma wannan yana nuna mana cewa wajibi ne isar da ilimi kuma da watsa shi ga mutane dan saboda Allah yayi alkawali mummunan narko ga duk wanda yake da tsinuwa ga wanda yake ɓoye ilimin da Allah ya bashi kuma ya ɗau alƙawali ga malamai cewa za su bayyana ma mutane ba tare da sun ɓoye ba wannan aya duk da an sabko ta ne cikin ahalul kitab amma kuma ta shahi mutanen mutanen al'umma annabi alaihi salatu wassalam dan saboda al'ibra bi umumul lafzi la bi khususus sabab abinda ake nura da shi shine umumul lafazi ba khususus sabab ba amma ba ka'ida ka'ida ba kuma a ko ina take aiki ba na gaba baban istinsar fil wudu baban da ke bayanin haitawa cikin arwalla yace zakarahu usman bukhari yake cewa usman ya ambace shi wa abdullah kenan usman a cikin wancan hadisin yake ni wa abdullah ibn zaid da abdullah ibn zaid da ibn abbas anin nabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 161 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana abdan abdan ya ba mu labari kala yake cewa akhbarana abdullah kala akhbarana yunus an az-zuhri قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي أنا أتيا من توضأ دون دي أرولا فلستنسل توهيتو kenan nan gurin malamai suka ce rishin ambata shakawa hetawa ya stalzimu da in ba a shakakin ba ba an heto ba shi yasa annabi ya amfani kawai da hetawa ba tare da ya kawo istinshaqin ba ne saboda istinsar ya stalzimu yace wa manista jamar duk wanda ya istijmari falyutiri tsarkin dutsi ma'ana to yayi shi da wutiri ɗaya kenan ba ɗaya ba nake so mai mara yayi shi da mara amma hadisin hadisin Usman ya gabata can baya hadis ma'ana da Bukhari ce Usman ya ambace shi ya kenan wannan mu'allaq ne ana ɗaukan shi a mu'allaq to amma a baya ya kawo shi hadisin Abdullah ibn Zaid shi kuma zai zo a cikin masahur ra'as hadisin Ibn Abbas shi ma kuma ya gabata wajen gasul wajhi a cikin wasu daga cikin nuskoki na al-Imam al-Bukhari na gaba fihi matlubiyatul istinsar fil wudu a cikin nan akwai neman cewa mutum ya heto cikin arwalla in yayi kuma ijma'i yayi tsaye akan cewa ba wajibi bane ba duk wanda ya fassara istinshar da shine shakawa zai yi dauki wannan hadisin yace wajibi ne shaka ruwa a cikin arwalla to amma yace ba wajibi bane hetawa nan hetarwa ake ni za a ba amsa ba da amsa bi hamil mukhalafatul amr al istihbab amalan bi qawlihi lil arabi za a ba da amsa cewa wannan maganar da annabi ya faɗa shaƙawa ba wajibi ba ce da haitawa cikin arwalla duk da umarni na Allah ko annabi in ya zo ana ɗaukan shi akan wajibi to amma wannan umarnin cewa wanda ya yi ya shaƙa ya heto wanda ya arwalla ya heto abinda zai hana a ɗauke shi akan wajibi ya ce annabi da gaya ma ba kawai ne ce tawadda aka ma amarakallah ka yi arwalla kamar yadda Allah ya umarce ka sai annabi ya miƙa shi cewa yana nihin cikin aya wacce da ta yi bayanin iza kumtum ila sala a ciki kuma ba ambaci ba shakawa ba ambaci ba hetawa kenan nuna cewa shakawa da hetawa ba wajibi bane inda ya ce ma ba kawai nan kai arwala kamar yadda Allah ya umarce ka babu na gaba babu na 26 cikin kitabul wudu babu istijmar witran baban da ke bayanin istijmari wutiri kenan tsarkin dutse a yi shi wutiri al-imam al-bukhari a hadisi na 162 yake ce haddasana abdullahi ibn yusuf wani abdullahi ibn yusuf ne wannan tunisi to haka ne magabatanmu yau da gobe ce take sa rijalul sanad duk da abu ne ana ga mai wahala yake zamana a kansu duk abin da ake ta maimaita ma kwakwalwa zaka kan mu sauke bukhari kin ne kaga mazajen nan duka a gaban ka kake ganin su me yasa ran saboda an yi su can balle ma da a ce muna daukan su muna dan yin tarjama su kamar can harko yadda muke yi zaka ga kowanne warawara zaka rika ganin shi da an hade shi kasan kowane ne kasan na ina ne kuma kasan daga nan da kaji an ce wallahi ibn yusuf at-tunisi kasan cewa daga malik zai yi ruwaya قال yake cewa akhbarana malik malik ya bamu labari an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira anna nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah wannan yana daga cikin khumasiyatul musannif khumasiyat wanda tsakanin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ne wannan yana daga ciki da yake cewa idza tawadda ahadukum idan dayan ku yayi arwalla falaji alfi anfihi ya sanya a cikin ruwan shi ma'an ya sanya ruwa ma'an babu shi a cikin hadisi sun maliya sura ya ce sannan sai ya heto kenan nan gashi an ambaci shakawa wa man istajmar falyutir duk wanda ya istijmari yayi wutiri tsarkin dutse yayi wutiri yace wa idza staqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga barcin shi falya gasiliya da hu ya wanke hannun shi qabla an yudkhila fi wudu'ihi ka hanya sanya shi cikin ruwan arwallai shi fa inna ahadakum dan ɗayan ku la yadri aina batat yaduhu bai san ba inda hannun shi ya kwana kai ji ya kwan cikin kazamta kuma ya zo ya nasa shi cikin ruwan arwallai shi a cikin nan an yi umarni da mutum ya shaƙa ya heto da ruwa kuma ya gabata cikin wancan hadisi a ciki akwai masharu'antuwar wanke hannuwa kuma da rishin sanya su a cikin makayi mutum in ya tashi kuma cikin barcin dare nan ya kawo magana cewa albaituta la yadur aina batat albaituta shine barcin dare banda na rana amma ce nan annabi ya ambace shi dan shine galibi wanda mutum yake mai tsawo har ya kasa sanin ina ya sa hannun shi amma na rana galibi kaɗan ne kuma ba shi yake nuna ba cewa na ranar ya huta daga cikin abin in kuma na rana ne ka tashi kawai nitsa hannunka cikin kwano ba tare da ka wanke shi ba dan ka ce hujja ka dan annabi cewa la yadir aina ba ta yadda hu albaituta kuma kwanan dare ne yace kenan ba hujja bane ka ce har na ranar yace balla farga babu bambanci tsakanin dare da rana dan annabi sallallahu alaihi wasallam haka kamar da al-imamu ahmad ya keɓance imamu ahmad ne yace hujja shi cewa albaituta la takunu illa billayl sai da daddare abin da ya karfawa shi ruwaya abu dauda da tirmizi ya inganta ta ce idan iza kama ahadukum min al-layli idan ɗayan ku ya tashi da daddare nan ahmad ya ce gashi an khassa sai ma gabaki daya takaice dai har na rana kuma ya ce hanin gaba ɗaya mu sani cewa hani ne na tanzihi ba na haramci ba in mutum ya nasa hannun shi cikin makayin kahin ya wanke so uku ba za a ce yayi haram ba amma ya aikata abin da yake shine ba haka aka so yayi ba na gaba a cikin shi an yi amfani da kinaya sabanin a ambaci abin kyarara nau bai ce ba cai bai san inda hannun shi ya kwana ba abin da yake ne tana yiwa hannun shi ya je ga duba rashi ko kuma ya je wajen gaban shi ya ɗauko wata najasa duk shine abin da yake nihi amma annabi sai alkunya abin kawai ce bai san ba inda hannun shi ya yi abin kuma yake mana nunin cewa inna allaha karimin yakni Allah mai karamci ne yana alkunya haka nan annabin shi alaihi salatu wassalam
idan kama a cikin miliyan kan yasta ke shi ma ya sha kamar da
fal yastansir zai yi arwalla ne nan cikin wannan hadisin a nan cikin arwalla kawai ake nihi ba tashi daga barcin ba cikin arwalla shi babe na gaba babu babe na 27 babu gasalul rijlaini wala yamsahu alal qadamaini baban da ke bayanin wanke kafafuwa cewa mutum ba shafar diga digi zai yi ba nan al'imamul bukhari allah mashi rahama yana nuni ne ga sabanin 'yan shi'a ne ke raddi a rafida su ne suke ganin shafa kawai ta wadatar hujja su shi ne wacce aya kamar yadda zan gashin hudu bayanin hadisi na 163 al'imamul bukhari allah mashi rahama yake cewa kala haddasa na musa kala haddasa na abu awana an abi bishir an yusuf bin mahid an abdullahi bin amur kara ta kallafa annabi sassan anna fi safaratin safar naha annabi ya yi jinkiri gare mu ma'ana bai tahi tare da mu ba cikin wani bulaguro da muka yi a takhallub nan su sun tahi shi bai tahi ba kamar yadda mai ishmawi babun al'azaru lati tubihu takhalluf an al-juma'a uzururruka wanda suke hana mutum ya ki zuwa juma'a ya ki zuwa juma'a ba haka nan cikin hadisin ka'ab ibn malik ya yi amfani da wannan kalma yace fa adrakna sai annabi ya tarda mu bayan mun yi gaba kuma sai biyo ba mu ya tarda mu wa kad arhaqatan la'asar la'asar ta kusa zo mana ake cewa murahiki wanda ya kusa balaga arhaqatan la'asar la'asar ta kusa zawwa faja'alna natawadda muka hadu muna arwalla muka fara muna arwalla wa namsahu ala arjulina muna shahu qawahuwan mu dan saboda sanyi fanada bi ala sauti sai annabi ya daga murye shi yayi kira yace wailul aqab minan nar kaicin azaba ta bata ga wasu ƙawahuwa azaba ta wuta yana nihin wannan da suka shaha bu su wanka ba marratai na ausalasa so bi ko so uku magana magana annabi ya mimita ta so bi ko so uku wakar takaddama ya gabata cikin babin mutum ya daga sautin shi da ilimi a cikin kitabul ilm al-imamul bukhari ya ambace shi can baya nan ya maimaita kalmar so uku ran saboda a fahimta nan gurin abinda annabi yake nihi alaihi salatu wassalam wanke diddige wanke kafa wajibi ne ba shafa ba sabanin abinda yan shi'a suka tai akai cewa mutum yana arwala in zo kafa kawai shafa zai kira'ar da suka dauka wadda ina ga zan sun shin hada bayanin a cikin sunan abi dawud rahimahullahu ta'ala in muka bata lokacin abin kama zai zama na maimai wani abin da a can zan yi shi nan ba mun yawaita shi ba tunda nan gurin muna cikin abin ya zo kusan daya nan muna cikin kitabul wannan ibadat can ma kuma shi ibadat in ne ga wannan ahkam nake so nan ahkam ne can ma ahkam kuma duka abin ɗaya ne yake kewayo babu na 28 babul madmada fil wudu baban da ke bayanin wannan kurkure baki cikin arwalla kurkurar baki cikin arwalla al-imam al-bukhari hadisi na 100 yake cewa qala ibn abbas ibn abbas ya faɗi wannan wa abdullahi ibn zaid da abdullahi ibn zaid anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi mai tsira da amincin Allah kun ga wannan asar ya kawo su ne asar guda biyu ya kawo su mu'allak amma ɗaya ya gabata wajen wanke huska amma ɗayan shi ma ya gabata dukkan su ma'ana sun gabata dan ɗayan nan kusa ma ne ya wuce abin hadisin da bukhari yake ne kenan ya wasala shi a wani guri shi yasa nan ba sai ya kawo shi da sanadi ba in kuma muka ga bukhari yana aikata haka mafi yawanci hadisin yana da shi ta hanya ɗaya ne ba zai tsaya ba inda a ce hadisin daga zuwa ibnu abbas zuwa abdullahi ibn zaid yana da hanyar da ta saba ma hanyar da ta gabata kuma zuwa ga Abdullahi ibn Zair in ko Abdullahi ibn Abbas sai ya maimaita shi kawo shi gaba ɗaya don saboda matsayin hadisi biyu yake amma nan gurin yana da hanya ɗaya gare shi ta hadisin nan zuwa Abdullahi ibn Abbas ko Abdullahi ibn Zaid ba buƙatar sai ya maimaita shi kawai sai dai ya maka iftisarin magana cewa a ya zo cikin hadisin ibn Abbas ibn Abbas ya faɗa kuma haka ibn Abdullahi ibn Zaid ya faɗa duk in ka ga Bukhari ya maimaita hadisi to akwai fa'ida isnadiya ko kuma fa'ida mataniya bai tikarari a hakan hadisi na 164 yake cewa haddasana abul yaman abul yaman ya ba mu labari yake ce akhbarana shu'aibu an zuhuri abul yaman shine al-hakam ibn nafi al-hakam ibn nafi shi ma yana yawaita a cikin kawo hadisin shi na farko al-imam al-bukhari hadisin hirakal shi ya amso shi جاء حدثنا أبو اليمان سيتي الحكم ابن نافي سيتي أخبرنا شعيب عن الزهري عن يوينش سنهيوا يتي أخبرني أبا بن يزيد عن همران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دا أبي وضو mun ga wannan hadisin na Usman can ya ya ko anan kusa ya ambace shi ko a wannan majalisin ma to in ka koma hanyar da ta kai shi zuwa ga Usman ba dai ta bace ba nan Bukhari ya maimaita kenan hadisi biyu ne shi yasa maimaita shi nan ya ce a kawo mashi abin arwalla fa afraga ala yadayhi min ina'ihi ya zubo daga cikin makayin ya zuba a hannun shi fa gasalahuma salasa marat ya wanke su so uku summa adkhala yaminahu fil wudu sannan ya sanya damar shi a cikin makayin summa tamadama sannan kurkure baki wasan shaka shaka wasan sara ya heto dan gasa an ambace su duka summa gasala wajhahu salasan ya wanke huskar shi so uku wa yadayhi ila al da hannuwan shi zuwa mirfaqain so uku summa masaha bi ra'sihi sannan ya shahi kanshi summa gasala kulla rijlin salasan sannan wanke gasala ya wanke kowace kafa har sau uku ungaradi ga wannan yan shi'a summa qala sannan ce ra'aytu nabiyya naga annabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda an hawdu yatawadda yana arwalla irin wannan arwallatawa kun ga nan ya amfani da nahawu dan bai kawo misal ba bai isa bai arwalla misal ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce man tawadda duk wanda ya arwalla na ha wudu'i haza irin wannan arwallatawa sun masalla raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu bai zancan zucci a ciki yace gafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi Allah ya gafarta mishi abin da ya gabata na zinuban shi wannan hadisin ya gabata a kusa yanzu ba anan muka yi shi da sharhin shi amma nan Bukhari abin da yake nihin babul madmada fil wudu kurkurar baki kawai cikin arwalla yana da ikon da kawai yayi istidlali da wancan hadisi ce babun filistin shaq wal madmada wal kaza a cikin arwalla duka yajeru tunda hadisin nan ɗaya ya kumshe su to me ya hana yake kawowa ya hada tarjama yana iya yin dogon tarjama yace babun filistin shaq wal madmada wa gusulur rijlin wa kaza fil wudu ya ka hadisin nan ɗaya ya biya bukata to amma abin da yasa yake rarraba su can yana da hadisi wanda yake da hanya guda daban nan ma yana da wani hadisi wanda hanyar ba ɗaya bace shi kuma kan mu manta littafin shi aljami'in aljami zai karantar da kai ilimin hadisi da jami'u turkihi kuma zai karantar da kai ya baka fikihunka kuma ya baka ilimin hadisi da sanadin shi kenan dole bukata ce ta sa yake yin haka duk da yana iya game su duka kawai ce babun fi kaza wa kaza wa kaza babu na 29 na ƙarshe babu gasulul aqab baban da ke bayanin wanke diga-digai mutum ya wanke diga-digan shi cikin arwalla ya ce bukhari allah mushi rahama yake cewa kana ibn sirina ya gusula mawdu il khatam ibn sirina ya kasance yana wanke gurin zoban shi za ta wadda idan zai arwalla zoban shi ma sai ya sa ruwa ya wanke dan saboda kai da ya bar lama'a wannan asar kin na ibn sirin al-imam al-bukhari ya kawo shi da sanadi kyakkyawa daga hushaimu da khalid zuwa ga ibn sirin huskar da yasa dalilin da yasa ya kawo wannan a cikin baban nan ya hatamilu an yakunu arada bi zalika annahu law adara al khatima huwa fi usbuhi la kana zalika bi manzilati al mamsu da a ce ibn sirin anan gurin ai cewa ibn sirin ya gusul yana wankewa gurin zoban shi me ya kawo magana wanke gurin zobe a wajen magana wanke diddigi babu alaka an mutun ya musu kallon haka to amma yace abin da yake nihi yana nihin cewa ya tabbatar da cewa tunda gurin zobe ma dan ka a kira shi da cewa shafa ce idan zoben haka ya mushi kawai ya mushi haka sai a yi nunin cewa shafa an samu hujjar shafa to amma da ya ce gurin zoben ma wankewa yake yi to kuma diddige min babu aula a ce shi ma wanke shi yi shi ne yake nihi da shi zancen zobe yake yi hadisi na 165 al-imam al-bukhari Allah mushi rahama yake cewa haddasana adam ibn abi iyas nan ya ambace shi wannan kin shi yake ce haddasana shu'ba qala haddasana muhammad ibn ziyad qala sami'tu aba huraira naji aba huraira wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una min al-mithhara ya kasance yana wuce mu nan kun ga an sa bayyana shartatani dan saboda jumla ce mu'tari da bata da alaka da hadisin tafsiri ne kawai yake ce ma idraji ya kasance yana wuce mu muna arwalla mutane ya murrubina yana wuce mu wannan su ya tawadda'un mutane suna arwalla min al-mutahara a gurin arwalla gurin yin tsarki wani guri wanda aka tanada kawai guri ne na arwalla qala yace asbigul wudu'a ku cika arwalla fa inna abul qasim qal dan baban qasim annabi muhammad kenan yana cewa wailul lil aqab minan nar kai can azaba ta bata ga wasu diga diga azaba ta wuta hadisin da ya gabata amma ba ta wannan hanyar ba bai haƙi yake cewa wal itimadu fi hazal babu alal asr ala annahu kana idza tawadda harraka hatamahu al-imam al a cikin ma'rifatu a cikin littafin shi a sunan al-kubra Allah mishi rahama yake cewa abun dogaro a cikin wannan baban ga asar kin da bukhari ya kawo shine cewa idan yayi arwalla jajju ya zo ban shi yake yi wasu sun rawaito daga ibnu umar daga aisha daga sa'ad bin abi waqas a cikin gara'ib malik na ibnu qutayba daga hanya ibnu lahiya daga abubakar siddiq ya kasance ya ce idan ya yi arwalla maudu ilkhatim min al'usubu a cikin gurin zoba ma wanke shi yake yi don saboda ya san cewa ya wanke shi wankewa ta kirki babu lam'a yadda aka ma wa'annan narkon azaba cewa don sun bar lam'a ne annabi alaihi salatu salam an yi arwalla ya ga wasu digadigan su da lam'a sai ya haɗu wannan magana kenan sai kuma shi yake ƙoƙarin wankewa hatta da gurin zoban da kai bar lam'a kuma wannan ya tabbatar da cewa digadigan ya zo ta wata hanyar hadisin annan nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda awar nasan fi aqabihim talu sai annabi ya ga wasu mutane diga digin su da haske lam yusbi halma ruwa bai same shi ba to sai annabi ya hudu wannan hadisin kenan shine bukhari yake nihin wajibi ne wanke diga-digai ba kada mutum ya yi wasa da su ya kasance ruwa bai same su ba ya shiga cikin wannan narkon da annaba alaihi salatu wassalam ya haɗa ya ga anan zan mu takaita a cikin wannan bayani na sahih bukhari gaba zan mu tashi babi na talatin hadisi na ɗari da sittin da shidda abinda muka faɗa daidai na an yi tarago kaɗan kaɗan in muka tsaye da wannan mukaddima muka tsaye da ta wata ran zan mu samu da dama don saboda muna yin mukaddima ne saboda mahimmancinta madkhal na wannan littattafan shine karatun da yawanci hadisan da zan mu karanta zau ga wani ya san su a bulugul maram su ne a cikin umdatul ahkam su ne a cikin littattafai da dama al-muharrar fil hadis ga sanin da dama su ne to amma abin da ake so a cikin wannan wannan ladaif na cikin littattafan wannan magabata da muhallu shahid da babukan da suke kulla da istinbadat wannan su ne karatun in hadisin ne tarjama shi kowa yana iya mafi yawaici abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda mai kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullah